إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام Duk da gode godiya sun tafi daga Allah mai sarki mai kowa mai komai da raya da mu da damu mu sahiha ta Hamas wacce take daidai da ashirin da shida ga watan Rabiul Qa'ada hijira na dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da bakwai kuma ta daidai da goma sha hudu ga watan biyar miladiya na dubu biyu da ashirin da shida. Kuma mun ci gaba da karatu da muke cikin tafin tafsir su sufatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam da nufin shekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Wancan karatu mun yi gaba ta farko a cikin wannan littafi. Littafi ne dai da yake karantar da mu yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallah. Domin ji na farko shine fuskantar alkibla. Wani shine mataki na farko na fara sallar mutum. Za ka nemi ina alkibla take. Yanzu mun san alkibla sai mu je gaba ta biyu ne alkiya. tsayuwa mara ci alkiyamu tsayuwa wai juwa alaihi an yi sami da ƙa'iman wajibi ne ga mai sallah mumuni mai sallah a tsaye wannan wajibi ne ma da cewa huwa rukunin wannan shi rukuni ne ma wanda in babu shi to lalle babu sallah matuƙar mutum yana da ikon da zai iya tsayuwa idan ya sallah a zaune to wani ba shi da na sallah ma da ce rukuni ne wajibi ne mutum da ya sallah a tsaye domin Allah sun sallah ya ce wa kullu lillahi kare ce wa kullu ku rasa ka yi kamar kiyamu ku tsaya gaban Allah ku sallah in dai kana da iko ku wajibi ne ka yi ta a tsaye ba da ce illa ala sai dai ga waɗannan waɗannan za a jero mana su waɗannan shari'a ta mun sauƙi game da yin sallah a tsaye suwaye ba da ce na farko a nasu al-musalli salatul khawf ne sallah da yake sallar tsoro sallar tsoro ita ce sallar da ake yin ta ko a filin yaƙi ko kuma a wani waje da kuke jin tsoron wasu mahara ko aiki lafin za su iya zuwa muku misali kamar a ƙauyukan da za a ga wannan matsalar tana faruwa wani lokacin sukan yi riba na abubuwan da na sani a lokacin na shinkafi zan fara kenan na ma yi karatu a goshi ya ce yana cikin ƙauyen su suna cikin waɗanda kullum a kofar gari su kwana saboda kula da ƙauyen su to idan mutum ya kasance irin wannan to shi ke nan idan kuna yin tsoron za su iya zuwa muku hari to za ku sallar tsoro sai ku rubu biyu wasu suna kallo wasu suna suna sallah idan a cikin wannan yanayin idan ya zanto ko ce za ku kalli alƙibla za ku za su iya zuwa muku ta bayan ku to a wannan lokacin ba wajibi ne kulli alƙibla ba wajibi ba misali a ce suna suna suna yin mara ku ko ga ku kalli misali in gabar ne ko za su ta bayan ku kenan to a wannan lokacin ba wajibi ba ne sai ku juya ku kalli bangaren inda suke ko da gabar ne ko da ba gabar ba ne ku sallah a wannan lokacin ya halatta malaikin wani kitabin shari haka na wanda suke tsananin yaki tsananin yaki tsananin yaki yaki yaki na jihadi ana cikin yaki ya gamte kuma lokacin sallah ya yi to ba za a ci an jinki da sallah a sai an gama yakin ba ai ba ba ta musu za a gama yakin ba ta musu kuma an gama yakin da kai za a gama yakin me yasa sai Allah ya ce a wannan yanayin sallah a wannan yanayin to a wannan yanayin babu zancen ina ce a kibla kuma babu zancen wani wani tsayuwa da magana sai ba miki to babu wancan wai sai kai ta tsaye a kana kan doki ma wata zai ko yana kan abu hawa amma da ce fa yanzu zo da ko an yi salliya rakiba a wannan lokacin ya halatta gare shi salla akan abin hawa akan doki ne akan raƙumi ne akan igwa ne akan menene a wannan lokacin sai yi sallah a wannan yanayi haka nan walmaribu al'ajizu an qiyam haka nan mara lafiyar wanda ba zai yi tsayuwar ba da mara lafiya kana kana yi ba kawai rai lafiya ta kadai za ta sanya kai sallah a zuwa ba a su wacce ba za ta iya ba za ka iya tsayuwa ba ba za ka iya tsayuwa ba to a wannan lokacin bai sani jalisan ya nasaba in ya sami iko su yi sallar a zuri wa illa in ba zai iya a zaune ba fa ala jam to sai yi ta kunci sai yi ta kunci wanda shine matakin shi a litar adam shi za ka yi ta farko a tsaye za ka yi ta in ba ka yi a tsaye ba za ka iya ba to sai ka kwanta haka manzo Allah ya faɗa Imran bin Husayn sai a sai a sai ka yi ta a zaune in ba za ka iya a zaune ba to sai ka sallar a kwance a kwance malai ce wal mutanaffil haka ne mai yin sallar nafila mutum ne yin sallar nafila shi ma wannan ba wajibi ba ce sallah a tsaye nafila haka ko da kwalafiyar karo wale ce fal wa ayu salliya rakiban mai yin sallar nafila zai iya yin sallar sa akan abin hawa au qa'idan in sha'a ko kuma yi ta azumi in ya so haka kawai za ka yi raka'ata lil fajri ko ka yi zaman ka azumi ka yi sallar ka azumi to za ka yi kiyamu layli ko ka yi tazumi malai ce wa yarka wajdu ima al bi'asi me yin sallah a zaune zai yi ruku zai sujada yana mai nuni da kai in ka dan kasa kasa sai ka nuna kai ruku kenan in ka kara kasa sosai kai sujada kenan malai ce wa kadalika al marid haka nan shi ma mara lafiya zai yi sallar sa ne a zaune wa ya ta'ala sujudu akhwafu min ruku'i zai sanya sujadarsa ta zanto ta kasa kasa daga ruku'unsa duk wani abu da yake nuna mana sauƙi na musulunci sauƙi na musulunci la in kalifu Allah wa nafsan illa wusa Allah ba ya dora rai sai abin da ran za ta iya to in ba za ka iya ba Allah ta fattaku Allah musma'atu tsoraci Allah daidai iyawar ku sai ka yi zalla ka azumi amma ba zai yi ba sai ka yi ta a kwancan malai ce wala yajuzu lil musalli jalisan an yaba shay'an ala al-ardi marfu'an yasjudu alayhi ba halatta ga mai sallar mai sallar a zaune ya ɗaura wani abu a ƙasa da ya ɗan ɗago wanda zai yi ɗora goshinsa a kai misali za ka yi sallar a zaune an ce ka yi rukun ƙasa haka sujjada ka yi ta ƙasa ƙasa kai kuma sai ka ah to ba za ka ɗaura wani gudu mana ko wani gudu idan na yi hukumu haka yi kuma su jada sai kora goshi na akai ba ra'ayi haka ma ne ce wannan baya halatta don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je duba wani sahabi ba shan lafiya sai ta tashi ya ajiye ya ajiye musada fudu ya ajiye fudu a gabansa idan ya yi dan yi hukumu haka zai su jada ya yi zuwa kansa wanda Allah yana zuwa ne kan kiji jefa musabin ya dauka ko kula ne yake da matsala akwai dutse sai ya dawo dutse ya ajiye wanda Allah ya sake dan kuwa jefa yace sai sallah sai in ba za ka iya ba kai a wannan ka yi nuni da kanka maza Allah ya faɗa masa haka to baya halatta mutum ya ajiye wani abu ma da cewa inna ma ya ja'al sujudu ko akhfaba min ruku'i kama da harna yace abin da kawai ake bukata shine sanya sujjada sa da yi kasa kasa da ruku'un sa kawai abu ne da za ka yi shi a zuci kawai idan kai kadan yi kasa haka a ranka ka nuna kayi ne kayi su haka in ka kara yin kasa a ranka ya nuna kayi sujjada shi kenan wannan ya wadatar ibada malaci idan kana la yastati an yubashir al-ard bi jabhati in har ba zai iya dora goshinsa a ƙasa ba in ya zan dora ni lafiyar ba za ta iya sanya ba za ta baka dama ka dora goshinka a ƙasa ba to haka za ka yi za ka yi sallah haka za ka yi haka za ka yi sallah na idan ya zanto kamar da ba zai faɗa mana nan gaba shi ne idan za ka iya sallar a tsaye amma ka jingina mun ma yi alitar alani ka jingina to an kusan ka yi ta a tsaye ka jingina in ba haka ba zai yi ba to sai ka yi ta a zaune ba ta da ka jingina ba idan ya zanto a'a a zaunen ma sai ka jingina to ya fi ka yi ta a zaunen ka jingina sama da ka ka kwanta haka nan kuma in hakan ma ba zai yi ba to sai ka yi ta a kwanta ba da ce as-salatu fi safinati wa qadar sallah a kan jirgin ruwa da jirgin sama yin sallah a jirgin ruwa da jirgin sama bale ce wata duru salatul faribatu fi safinati wa kabaqani ya halatta a yi sallah a jirgin ruwa haka nan ya halatta a yi sallah a jirgin sama duka wanda ya halatta ta yi ya ce a wani jirgin sama ana sallar samaniya ya za a yi sallah eh haka za a yi ta haka za a yi ta don ka bai da wata faɗa sallah babu wani yanayi da ɗan adam wani zai shiga ba a ce an sauke mai sallah ba yanayi don da mutum zai je jirgin sama ya zanto ba ruwa ba komai sai ma malik suka ce yi sallah haka ba a nuna yi sallah ba wai ta sai ya sauka ba ta yi lokacin zai sauka lokacin ta ya fita suka ce yi sallah haka ba a nuna kaga duk duk yanayin da za a ce maka yi sallah ba amina ka san lalle sallar ta da matukar muhimmanci ne ma da yace walahu an yusalli fihi ma qa'idan abin da ke kasa ne yi sallah a cikin jirgin ruwan ko jirgin sama a zaure in khashiya ala nafsihi suqut in yana jin tsoron faɗowa idan kana jin tsoro musamman a jirgin ruwa musamman irin yan kwale-kwalen nan waɗanda za ka ana taɓa sun hannu ba manya ba to kaga wannan kace za ka miƙe ai za ka iya samu matsala to za ka ce ka yi ta amma irin manyan jiragen nan da za ka ana dubi wannan kaga mutum zai iya yi idan za ka ga rayuwa ma ake a ciki to wannan kaga mutum zai iya ta sai amma irin ƙananan jirgi ma da ya in mutum yana jin tsoron faɗuwa to a nan sai ya sallasa a zaune a cikin jirgin ruwa ويجوز أن يعتمد في قيامه على أموره haka nan ya halatta lokacin da yake tsaye ya jingina ya jingina a cikin wata kwafa game da muka ambata idan za ka iya a tsaye amma fa sai ka jingina ko ka rike wani abu kuma da ce halatta ka rike wani abu ke sallah aw asa ko kuma wata sanda ya rike wata sanda da za ta dogara da shi mutubar sunni ko saboda yawan shekaru yawan shekaru dan adam akwai lokacin da yake kaiwa wannan kafafun nasa ba za su yi ɗaukar shi ba akwai shi Allah yake cewa Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba Allah ya ce Allah shi ne ya halicce ku Allahu alladhi khalaqakum min dha'f Allah shi ne ya halicce ku daga rauni lokacin kana dan jariri sai da a kwantar a tayar haka ta ce Allah ya ce sun ba jalo ba ayin ba'afin kuwa sannan bayan wannan raunin Allah ce sai muka sanya ku zantu masu ƙarfi shine lokacin da mutum yake cikin samartaka sa lokacin da ya girma ya fara girma har zuwa shekaru arba'in yana yana ƙarfinsa kenan sun ba jalo ba ayin kowacin ba'afa Allah ce bayan wannan ƙarfin da kake cikin na samartaka Allah ce za mu sa ake dawo da ke cikin raunin daga lokacin da mutum ya haura saba'in to shi kenan kuma dama daga arba'in ma suka ce komai na shi ke rabuwa a hankula a hankula a hankula za ka saki dawowa irin wancan raunin da ka baro in dai Allah ya raye da ku sa Allah ya roƙi Allah Allah kada ya kishi din wannan rayuwar da Allah yake cewa arzalul umur rayuwa ta kaskanci wanda ga kanan sai dai a kwantar a tayar kuma lafiyar kalau hankalinka ya fara tafiya ina maka magana sai ana ɗaga murya kunnanka ya fara tafiya to irin wannan shekaru manzo Allah ya rubuta Allah kan Allah kai shi kuma Allah bai kai shi ba manzo Allah ya rusu yana kai shekaru 60 da uku kun ga da sauran ta kai shi amma da sauran aka ce ka haru wancan idan nan yi rayuwa ce take wannan to idan ya mutu shekarun ka sun ja mutum ba zai iya sallar ma a tsaye yadda ya kamata ba to ya halatta dattijo ya samu sanda ya rike ko mai a masallaci a samu mai jikin bango da zai rinka jingina yana sallar rana ko kuma ta kama dole ya zaune sai ya ta zauna bayan ci an ba'a fadili ko kuma saboda mutum jiki shi ya yi rauni jikin sa ya yi rauni ko saboda rai lafiya ko saboda gajiya ita ma gajiya ta yi ta yi wani aiki wanda jikinka ba za ka iya sallar nan a tsayen da ya kamata ba to shi ma a nan suka ce ya halatta mutum ya yi gina ya halatta mutum ya yi gina ya halatta gina na sai ma da ce an jabu bai yawon kotu to akwai yanayin da mutum zai iya sallah a tsaye kuma a zubi a sallah ɗaya ka haɗa zama da tsayuwa ba da ce wa yajuzu an yusalli salatan layli qa'iman aw qa'iman ya halatta mutum yayi sallar dare a tsaye ko a zaune ka zo kiyamun layli ka yi ta a tsaye daga farkon ta har ƙarshe ko kuma ka zo daga farkon ta har ƙarshe da yi ta a zaune ba da ce wannan ya halatta sannan biduna uzur ba ta da wani uzuri ba lafiyar kalau lafiyar ka kalau kai kiyamu ne ka a zaure ba komai kuma ko da ta ramadan ci an masallaci ta ramadan ana yi a tsaye da ya zama ba wani komai ba komai ma da yace yayi wa an yi jama'a bainahuma akan ya halatta ya haɗa duka biyun har tsayuwa a kiyamu ne kenan ya haɗa tsayuwa ya haɗa zama amma sallar farilla ba a haɗawa a sallar farilla ba za ka ce ka yi tsayuwa kuma ka yi ka yi zama ba duk alo a sallah ɗaya a sai dai ka zaɓi lokacin yanayi ta shi ma sai da uzuri ko ka yi ta a tsaye ko kuma ka yi ta a zaune amma kiyamun leri ita wannan ko da lafiya ka kalo ya halatta ka iya haɗa biyun wani bangaren ta kai a tsaye wani bangaren ta kai a zaune fa yusalli wa yaqra'u jalisan ga yadda take malin ce zai fara sallah zai fara karatunsa a zaune ka zauna misali ka ɗirga ka tsara wa kanka cewa duk tsayuwa za ka karanta ayoyi ne to sai ka fara karatun ka kana zaune ka yi karatu ka karanta kamar ayoyi sittin saba'in malam ce bira ruku'u ya ƙunu to dab da zai yi ruku'u sai ya miƙe ka karanta ayoyi saba'in to sai ka miƙe tsaye fa ya qara'u ma baqi alaihi min al-ayati qa'iman sai ya karanta sauran ayoyin da suka yi saura ya karanta sa tsaye sai ya karanta ayoyi talatin din sun mayar ka'u sai kuma ka yi ruku'u wa yasjudu ya sujada malam ce sun mayar salatu mithlu zalika fi raka'atin thaniya to haka zai harka a taniya to kun ka haɗa tsayuwa da wannan to amma idan mutum ya yi sallah a zaune ya yi sallah a zaune manzo Allah ya ce yana da rabin ladan falahu nisfu ajrul qaim yana da rabin ladan wanda yayi a tsaye in ba uzuri ke ba uzuri ka zo ka yi sallah ka tanafula ya mulai kai ta a zaune to kana da rabin lada haka nan wanda yayi a kwance ma shi ma ya halaka ya halatta ka yi sallar nafila ta kiyamu ne a kwanci ya tabbata a hadisi amma shi kuma kana da rabin ladan wanda ya yi a zaune haka yake ka yi ta a zaune Mala ce wa ina salla qa'idan idan mutum zai yi sallah a zaune jalasa mutarabbi'a zai zaman tarabbu'i zama na tarabbu'i ne wannan shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu wannan zaman sai ke wannan zaman in yayi in kuma ba zai ba ba da ya ce au ala dirsacin kufura ya stari ya ko kuma kowane irin zama da zai iya hutar da kai shi ita kowane irin zama mutum ne yayi game da aka samu daga akar na Aisha suna yin wasu na iftirash ne sai ya kwantar da kafarsa ta hagu sai kafe ta dama sai su zauna a wannan wannan sahabbai aka samu su yi wannan amma wancan mutum abu ne shi wannan manzo Allah aka samu yayi sallah a zauna a haka ya yi sallah a zaune a wannan yanayi to kuma zai yi wasu yadda kowane irin sai da kowane irin zama yadda kowane irin irin zama to idan ya zanto kuma misali liman ne ya zo masallaci ya zo shi masallaci za a yi sallah to kuma baya jin daɗi liman ba zai iya ba shi da lafiya ba zai iya sallah a tsaye ba ko ga zai yi ta ne a zaune to su ma wuya za su yi sunan da suka lafiya su kalau mafaida misali mafi yawan masallatai in liman ba da lafiya sai a ci akuru amma misali mun kaddara cewa misali liman ya zo shi zai yi sallah kuma hindi ta sallah amma ba zai iya azumi ba zai yi ta almeriya sai ba zai yi ba to ana abin da yake shine su ba ma mun a zaune za su yi sallah yi a zaune za su yi sallah domin inda ma ju'ala al-imamu an sanya liman da yi koyi da shi to a hadisi mun Allah ce fa idza salla jalisan wa sallu julusan ajma'un manzo Allah ya ce idan limamu ku zai salla a zaune ku kuma ku salla ya tabbata hadisin Allah suka ce manzo Allah baya jin daɗi suka shiga gida duba shi da suka je duba shi to sai lokacin sallah yayi sai suka yi auna za a yi sallah manzo Allah zai yi ta azumi su suna tsaye an fara sallah sai manzo Allah ya fahimci a tsaye suke sai ya musu nuni yake da zauna a zauna su su ma suka zauna ba idan da sallah sai faɗa musu ce a'a idan limamin ku yana sallah a zaune ku kuma ku sallah a zaune a wannan yanayin liman za a bi sai a wannan shi kenan sai wannan mun kuma liman ya tura ma wani shi kenan shi sai sallah sa a zaune wani shi ne ma mu sai a nan sai mu ga lokaci a wannan akwai yanayin da kamar da kika zai ba ka mutu doka a kan tashi don ya fara kai asibiti amma aiki a kafa sai da kamar kwana uku aka ce kan da suke da kai shi wanda in na tashi akwai matsalar da za ta kwana a kai to kuma wannan yanayin za ta yi sallah a kwance a kwance shi
shi za ta yi sallah a kwance haka aka ce ne in ya koyi haka yake za ta yi sallah dama a tsaye ba za ta iya ba sallu ƙa'imar ka yi lamta tsaye faƙa'idan ka yi lamta tsaye fa'ala jam in ce in za ka yi sallah ka yi sallah a tsaye in ba za ka iya ba ka yi a zaune ba za ka iya ba ka yi a kwance mun shi sai mutum ya kwance a kowane yanayi abin da suka ce farko ya sanya ya kwanta a bangaren damansa amma ba dole ba ne ba kansa yana kallon alƙibla in ba zai iya ba sai ya hagu ba zai iya wani abin biyu amma shi wannan kamar yadda muka ahalari ya ce wannan ba dole ba dole ba ne ka yi wannan ajiyara a kowane yanayi ka ji ka fi samun da nutsuwa sai ke sallata haka ya yi wani shi
wannan suna da kujera ɗaga kamar kujera a sallaci
sallah kan kujera bai sai dai ba zai iya zama ba dole sai kan kujera amma inda zai iya zama ya yi ya zauna a ƙasa wannan shi wa a ce kuma an zai iya fara ce kujera wanda inda zai iya zauna a zaune a ƙasa ya zauna a ƙasa wannan shi ne ya fi sama da a ce ya yi akan kujera amma in ba zai iya zama ba ya ƙasa to shi ne sai ya sai ya akan kujera babu laifi babu laifi shi kamar yadda kuma da mutan ba su yi su jara ba su iya tashi su za su zama kan kujera da kuma a zaune za su yi an su iya tashi za su suna harka amma su jira ba za su yi ba ko ciwon ido ko kuma ciwon da zai hana a su jira to shi ma a zaune za su sana su ma a zaune ko da za su iya tsayawa ko su kafara tsawon su zauna ɗin ba za su haƙura da tsayuwar ta tsayuwar ne ya ba zai sallah a tsaye ba ba zai yi sallah a tsaye can gaba ne tunda ka gaba ne tafi ƙasa ba ba zai taɓa yiwa a ce kuma a tsaye za ka yi sallah to sai ya zauna sai ya irin wani tafiya da muka ambata shi ne ina fahimci ba a kowanne za ka samu su da tsayi da kamarasa sai idan lokacin tashi ya yi misali za ka tashi amma kuma idan za ka tafi su zo da farko sai kuma su zaune shi ya halitta sa'ar guda biyu ke da a cikin sallar farin da a ba za a sun fi ko sai dai su zaune a kawai sai ya zauna su sallah su tafi dan mostly za ka samu waɗanda ake ake fito wannan idan za su tashi a yi zaiwa da su amma idan ka tafi da su ko su zo da kuma sai su zaune ba zai yi ba yawanci za a mostly wasu sallar farilla ba za a haɗa biyu ba sai dai kawai su haƙura da tsayuwar damin biyu ne ko dai a tsaye ko dai a zaune ko a kwance to sai su tun da yanzu wancan bai yi mutu su haƙura da na farkon tsayuwa sai su zauna su yi sallar su a zaune sai su yi sallar su a zaune سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك na'am ni tambaya ce game da abin baya a kai na'am fuskanta a jumla zamani ya biyu cewa akwai kamfan da take nuna direction na ka'aba to za ka wasu masallatan sun yi indirect indirect ma misali haka da haka kamfan za ta nuna maka haka da- da cincin al'umma da haka eh, ba kuma wasu masallatan za ka zama haka suka yi misali ya za a ya za a yi eh, misali idan an gina masallaci a ya karkace wani kibila to shi to mutane da suka zo sallar sai su su ma su karkace su kalli alƙibla ba su za su bi masallaci in dai har an tabbatar gina masallacin ya kauce wa alƙibla yanzu in dai an tabbatar da amma idan kawai ya ɗan karkata ne ba wani da yawa ba yanzu dama ai cewa Allah yi wani wata haka fuskantar da fuskar ta shakara haka ce shi na gefe bangaren ko bangaren ta ba dole sai ta yawan sashen da yawa to ba dole sai san ba amma in dai karkacewa ba ta da yawa to babu laifi amma idan ya karkace sosai kuma an tabbatar da wannan to na karo sallar ko a gyara gidan masallacin ko kuma dai su rinka karkacewa da su kalla a kibla wani shi ne amma ba so an kamar mu shara ba ya fito assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.